نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإسلام أخرج الإمام البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما نرى في السماء قطعة فوالذي نفسي بيده ما وصاها حتى صار الصحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره صلى الله عليه وسلم حتى رأيت المطر يتحالر على لحيته صلى الله عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقال ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع إليه صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حوالينا لا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وصار الوادي أناد شهرا ولم يدي أحد من ناحية إلا حدث بالجود وفي رواية فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قطعة ولا شيئا وما بيننا وبين خلق من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توقفت السماء انتشرت ثم أمطرت قال والله ما رأينا الشمس صبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قائم يسقط فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها قال فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يديه فقال اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الآكام والذراع والأودية ومنابت الشجر قال فانقطعت وقع خرجنا نمشي في الشمس إخوة الإسلام استخدم العلماء فوائد كثيرة من هذا الحديث الشريف منها معجزة ظاهرة للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في إجابة دعائه متصلا بالدعاء فإنه لم يرفع رفع المطر من أصله بل فعل دفع ضرره دفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل وجعل بقاءه في في مواضع الحاجة في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه في بطون الأودية ونحوها وفيه استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل إذا كثر إذا كثر وتضرروا به وفيه الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة وفيه دوام مكالمة الإمام في الخطبة الحالة وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة وفيه سؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابته لذلك وفيه إدخال الدعاء وفيه إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة ولا تأويل فيه ولا استكبار وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقا لاحتمال احتياج إلى استمراره وفيه أن الدعاء برفع البلاء لا ينافي التوكل ويستنبط منه أيضا أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي لا ينبغي له أن يسخطها لعارض يعرض فيها بل يسأل الله رفع ذلك العارض أيها المسلمون ما تكلم في الحديث السابق يدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على تعذيب عباده بالذي ينعم به عليهم فإن الماء من العناصر التي لا حياة بدونها فهو صار نقمة عظيمة لا تتحمل فعلى العبد أن يسأل ربه عز وجل البركة والعفو والسلامة في جميع القضايا مهما توقع فيها من الخير والنفع والسرور لأنه لا يحمل مكر الله إلا القوم الخاسرون إخوة الإسلام على رؤساء الدولة والولايات والمحافظات والأغنياء أن يمدوا يد العون والمساعدة على من أصيبوا بالفيضانات والإدام البيوت والمنازل وترك الزرع والمواشي من أجل هذا المطر الهائل وعلينا جميعا أن نكون الباري سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار وإصلاح ذات البين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء المساكين أن الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا أقول ما تسمعون وأستغفره تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد توبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون cikin dukkan ayyukanmu a cikin dukkan al'amuranmu fari tashinmu da abin da muke furtawa da abin da muke aikatawa da abin da muke kudurcewa Allah ke cewa wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah yan uwa musulmi Imam Bukhari da kuma sauran malaman hadisi Allah ya kai a gare su sun fitar da hadisi mashhuri sanannen hadisi daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace wata shekara tsananin fari ya shafi mutane da damuwa da bushewar gari yace muna nan a wata juma'a daga cikin jumu'o'i annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yana kan mimbari yana hutuba sai ga wani ba kauye ya zo ya siya ma'aikin Allah dukiyoyi sun halaka sannan ƴaƴa da mata da dangi sun ji yunwa ta jira ta su kai mana addu'a manzo alaihi salatu wassalam sai naga hadayensa masu albarka sai da Anas yace a lokacin da manzo da sallallahu alaihi wannan addu'a ba ma ganin wani gajimarai wanda suke daidai ko a sama kwata kwata ba alaman gajimarai yace ina rantsuwa da wanda raina yake hannu manzo da sallallahu alaihi wasallam bai aje hannayensa ba fate sai da gajimarai suka taso suka cika sama yadda ka san manyan manyan duwatsu yace manzo alaihi salam bai bushe ba akan wannan mimbari yana hudu ba har sai da aka daga ruwan sama yana gangarowa akan gemanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka yi mana ruwa a wannan wuni namu aka yi shi gobe aka yi bibi aka yi wunin da yake biye da wannan wuni yace har sai da sashi ya zama ainihin ya gangaro ma'ana sati ya sake juyowa idan muka duba manzo alaihi salatu wasalam bai fai tsawaita ma hudubar juma'a bai kan yi ta takaitacciya to amma ka duba tsakanin fara hudubar wani Allah ba ya fi rabin hudubar ko abin da ya kama da haka wannan ba koya ya zo ya faɗi matsalar da ake ciki to amma manzo alaihi salam bai kammala wannan hudubar ba sai daga jimarai suka cika sama har sama ta goce da ruwa har wannan masallaci mai albarka yayi yar ruwa har suka zubo akan manzo alaihi salatu wasalam aka ga ruwa yana gangarowa ta geman yasa alaihi salatu wasalam Ibn Anas ya ci gaba da cewa sai kuma ana nan ga juma'a ta zagayo ana wannan ruwa sai ga wani ba kawai ya sake zuwa ko kuma waninsa sai ya tsaya ke cewa ya ma'aikin Allah gine-gine duk sun rurrushe dukiyoyi sun nutse a cikin ruwa ka roƙa mana Allah manzo alaihi salatu wasalam sai daga hannayensa ya ce ya Allah ayi gaffan mu da waɗannan ruwa kada a yi su akan mu sai na Anas ya ce manzo alaihi salam bai yi nuni da hannunsa zuwa ga wani bangare da cikin bangarori ba inda gajimarai suke fatin sai ga wannan gajimarai sun yaye sun taro sai daga wannan bangare yace madina ta zamo gajimarai sun yi mata kawanya ma'ana birnin madina yana tsakiya in ka duba gabas da yamma duk gajimarai ne amma eriyar madina to babu wani gajimarai ko daya yace wannan lokaci koramu fitacciyar koraba ta kira kana ta dinga kwarara ta dinga wato an an ruwa inda an fi ce babu wani mutumin da ya zo daga wani bangare da cikin bangarori a ce sai ya ba da labarin kyautar Allah da ya yi ta mamakon ruwa a wata riwaya sai da an sai ke cewa manzo alaihi salatu wasalam lokacin da wannan bako ya zo zuwa farko ya nemi ayi addu'a a samu ruwan sama manzo ne sallam sai ce Allahumma asqina Allahumma asqina Allahumma asqina ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu ya Allah ka shayar da mu inda ana sai ki tuwa ina rantsuwa da Allah ba ma ganin wani turarren gajima ɗaiɗaikun guntayen gajifarai ko wani abu ma yace kuma tsakanin mu da dutsen salku babu wani gida ko wani ɗaki da zai kare dabal salku wani dutse ne wanda yake kusan ka ce dan yammaci maso kudanci kaɗan na masallacin madina to sai da hada take ta babu wani gida ko ɗaki da zai iya karewa mu kasa hango abin da yake wajen wannan dutse ma'ana yana so ya nuna cewa kada wani ya yi zaton lokacin da aka fara wannan addu'ar da ba akwai gajimarai amma akwai gidajen da suka kare ba a ganin su idan ana sai ke cewa babu wani gida ko daki da ya kare mu muna ganin wannan dutse yace sai ga wata yar ga dan gajimare dan kuntu ya fito a bayan wannan dutse yadda ka san fadin garkuwa wannan gajimare sai dai ya tsakaici sama sai dai ya tsakaici sama shikenan sai yayi fadi yayi fadi sai zamo ya fita sama sai ruwan sama ya goce yace ina rantsuwa da Allah ba mu ga rana ba tsawon taci guda sannan sai wani mutum ya shigo dai ta wannan kofa a cikin juma'ar da ta biyo alhali manzo alaihi salatu wassalam yana tsaye na huduba sai ya fuskance shi yana tsaye yace ya ma'aikin Allah dukiyoyi sun halaka hanyoyi sun yanke ka roki Allah ya kame wannan ruwa daga barin mu manzo alaihi salatu wassalam sai ya daga hannayensa yace ya Allah ayi gaffan mu da waɗannan ruwa kada a ci gaba da yin su akan mu ya Allah a tafiyar da wannan ruwa akan tuddan ƙasa da kuma ainihin fandutsuna da kuma koguna da rafuka da kuma gindin bishiyoyi Allah a tafi da wannan ruwa wa'incan ɓangarori idan an sai ke cewa sai ruwa ya yanke nan take sai muka fito muna tafiya a cikin rana yan uwa musulmi malaman da suka fassara wannan hadisi sun fitar da fa'idodi masu ɗimbin yawa wanda lokaci ba zai iya ba da dama ambace su kankanin wannan yanayi ba sai dai in ambaci kaɗan daga cikin abin da malamai suka ambata daga cikin fa'idodin da wannan hadisi ke ɗauke da su, akwai mu'ujiza, ƙalubale, kai ma fito kai in za ka iya, wanda Allah ya ba manzo alaihi salatu wasalam. A wajen karɓa addu'arsa, wanda nan da ki zai yi addu'ar kuma sai ka cewa bukata ta biya. Addu'o'in manzo alaihi salatu wasalam za ta samu kala-kala akwai addu'ar da ake buƙatar ta nan take akwai addu'ar da babu damuwa ko da an samu jinkiri to irin wacce ake buƙata ta gaggawa za ka zama zuwa da salam yana yin ta sai ga Allah subhanahu wata'ala ya karba nan take duba yadda muka ambata hudubar sallallahu salam ba ta da tsawo sosai kuma ya yi wani abu ma daga cikin hudubar aka zo aka faɗi wannan matsaloli sai kuma yayi addu'an nan take Allah subhanahu wataala ya kawo wannan ruwa kuma ana cikin wannan ruwa kamar da bakin ƙarya aka sake dawowa ne aka nemi wani agajin na biyu nan take manzo alaihi salam yayi addu'a kuma Allah ya karɓa wannan addu'a nan take ba tare da ainihin wani jinkiri ba irin wannan za ka samu cewa mu'jiza ce wanda Allah yake yi wa annabawa Allah idan Allah ya so ya yi ma waɗansu daga cikin bayinsa na ƙwarai a lokacin da suke cikin matsala in Allah ya so yakan yi wannan amma ba dole bane ta annabawa mu'jiza ce wanda ba annabi ba wannan kuma za ka samu karama ce ko kuma i'ana i'ana shine Allah ya kawo mutum wani agaji a lokacin da yake cikin matsuwa kamar yadda na taɓa ambata mana a wannan mimbari mai albarka ibn kasir cikin tafsirin sa ya kawo kissan wani bawan Allah irin wanda yake haya da alfadari daga gari zuwa gari wani barawo dan fashi yau dare shi yace ya tura shi akan wannan alfadari ya kai shi gari kaza lokacin da ya hau suna cikin tafiya maimakon ya bar shi ya bi hanyar da ya saba bi sai dinga nuna masa ratse yana cewa bi ta can bi ta can to shi dai yana nuna masa ga hanya sai ke ce masa sai ta fi sauri a shi abin da yake nufi su yi nisa da hanya ya halaka shi suna cikin tafiya sai ya gansu a cikin gawawwakin mutane nan take sai wannan dan fashi yace to baya da ba abin da yasa na zo da kai don in kashe ka sai dai to ina roƙonka arziki don Allah ka ɗauki wannan dabba ka gane ni yace dabba kan aida ba ta wace kai yanzu kawai nake so in kashe yace to da Allah ka bani dama ne na bila raka a biyu yace to na baka wannan dama wannan bawo Allah yake cewa na zo na kabbara sallah sai ma na rasa wace sura ko aya zan karanta Allah sai sai hurun a cikin zuciyata amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a yace ina ta maimaita ta kawai sai na ga wani a haye akan abin hawa yana zuwa sai ya auna wannan dan fashi da kibiya sai ya tsoma masa kirjinsa kawai sai ya fadi ya mutu sai na ga abin mamaki na sallame daga sallah sai na tambayi wannan mahayi na ce kai kuwa ne ne sai ce ana rasulu man yujibul mutarra idza da'ahu to wannan yana nuna mana cewa bawan Allah na kwarai akwai lokacin da zai shiga matsuwa sai ya zama Allah ya yaye masa damuwa to za mu ga yanzu manzo alaihi salatu wassalam a farko da karshe a wajen neman agajin ruwa da neman agajin da dauke ruwa nan take addu'ar Allah subhanahu wataala ya zama ya karɓi wannan addu'a ba tare da wani jinkiri ba kuma za mu ga shi manzo alaihi salam a lokacin ba wai ya roƙi a ɗauke ruwan gabaki ɗaya a daina ba a'a ya roƙi a ɗauke cutarwa wannan ruwa daga gidaje da wuraren abubuwan amfani da kuma hanyoyi ta yadda kada wani mazaunin gida ko matafiya ya zama ya cutu da wannan ruwa kuma sai ya roƙi wanzuwar shi wannan ruwa a wuraren da a iya buƙatarsa domin a iya buƙatar ruwa a cikin rafuka da kududdufai da gulabe da ƙoramu ta yadda amfanin zai zama ya wanzu sannan tausayi ya zamo ya tabbata a wuraren da ake bukatar su sannan daga cikin abin da malamai suka yi istimbali suka binciko a cikin wannan hadisi akwai mustahabbancin a yi addu'a Allah ya ɗauke ruwa a lokacin da ya zamo ya yawaita mutane suna cutuwa da shi kenan ashe a wannan yanayi da muke ya halatta ko a makarantu ko a masallatai ko a wasu wurare da ake ibada ya zamo an yi addu'a ya Allah ka nesanta wannan ruwa daga cikin garuruwa da gonaki Allah ka tabbata wannan ruwa ya zamo a cikin jeji ta yadda bayan ka ba za su cutu da shi ba wannan ya halatta a yi haka sai dai shin yadda ake sowa a yi sallar roƙon ruwa idan ruwa ya zama irin wannan yanayin a iya fita a ce a yi Allah ta roƙon cewa Allah subhanahu wata'ala ya yanke wannan kokuwa malamai da yawa suna ganin ba za a yi wannan ba domin manzo alaihi salatu wassalam a wannan lokacin ya yi addu'a kan mimbari bi yadda ruwa ya tsananta ba taɓa ganin an je an yi addu'a ɗauke ruwa ba sai dai addu'a ta ainihin a sami ruwa saboda haka kenan ya halatta irin wannan yanayin a ci gaba da yin addu'a cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi bala'in da ake ciki Allah ya nesanta wannan ruwa daga dukkan inda za a iya cutuwa sannan a cikin wannan hadisi malamai sun fahimci cewa ya halarta a yi addu'a ta neman shayar da fari ba tare da an yi sallah ba ma'ana ba ta ta an fita wajen gari ba sunna ta manzo alaihi salatu wasallam idan aka yi fari akan fita bayan gari a yi nafila raka'a biyu sannan ainihin a yi hudu ba a roƙi Allah ya kawo ruwa to kun ga anan manzo alaihi salam sai ya addu'a mujaddada akan mimbarin juma'a kuma ainihin ya zama Allah ya kawo ruwan da wannan malamai suke cewa ashe kenan idan malamai suka yi addu'o'i na Allah ya kawo ruwan sama akan mimbari ba dole ne sai an fita wajen gari ba wanda su anafawa ma suka yi mubalaga suke ta su kwata-kwata ma ba sai an fita an yi addu'ar ba ta kan membari ta isa wanda magana su bata dace ba kasancewa akwai hadisai ingantattu na fitar manzo alaihi salam a bayan gari ya zama ya yi addu'a Allah ya kawo ruwan sama daga cikin abin da malamai suka fahimta cikin wannan hadisi cewa ya halatta a yi wa limamin juma'a magana a lokacin da yake hudu ba idan bukata ta taso alal misali wani zai musulunta ya halatta a yanke limamin juma'a yana wani basa a ce ga wani zai musulunta malamai suka ce dalili ko ba a da tabbacin za a zama juma'ar shi wancan mutum bai mutu ba idan liman ya ce to sai ya gama hudu bai zuwa zaman ya yadda wani mutu akan kafirci don Allah zai iya ɗauke rayuwar mutumin kafin kammala hudu ba kamar irin lokacin damana hadari ya kan kama kamar irin yanayin masallacinmu na rashin wadatar wuraren shiga ba laifi ba ne ba wani ya so ya ce dan ake da faruwa ko an so mai yayyafi babu laifi domin ya zama limami ya takaita da mutane ya zama sun wahala sannan a cikin wannan hadisi malamai sun fahimci cewa akwai halaccin mutum ɗaya ya zama ya tsayu da buƙatar al'umma ba sai sun yi dango ga baki ɗaya sun taho ba kuma mutum ɗaya ne ya zo isar da wannan buƙata kuma Allah ya biya wannan buƙata saboda ka iya tura mutum ɗaya a wata buƙata ta al'umma kuma kamar sauran sun je domin shi wakili ne nasu malamai suka ce kuma wannan hadisi ya nuna mana halaccin a nemi addu'a ga wanda ake ganin cewa karɓaɓɓu ne a wajen Allah, ga wanda ake ganin masu daraja ne, ga wanda ake ganin Allah zai karɓa addu'arsu. Shi sanya wani asar ya zo cewa akwai uwar sabarni wanda ya daga cikin tabi'ai ne, Mazu Alayhi Salatu Wasu Rabi Kimu sai Umar ishara cewa idan ka haɗu da shi, ka roƙi ya yi maka addu'a. Saboda ka ba laifi ba ne ka samu wani mutum da kake gani mutum ne wanda yake bin shari'a sau da kafa mutum ne mai bin Allah ka roƙi cewa ya yi maka addu'a wannan ba laifi ba ne ba sannan kuma su wanda aka nemi su yi addu'ar su ma su karɓa su yi wannan addu'ar kamar yadda kyauta masu to sannan wannan hadisi ya nuna mana halaccin a saka addu'a ta neman shayar da fari a cikin hutubar juma'a ma'ana ba sai an yi hutubar juma'a an gama a da kumbura an yi hutuba ta neman shayar da fari ba kamar yadda ake idan an fita sannan an ya zama an yi addu'a ta Allah ya kawo ruwan sama lokacin ake kan mimbari to anan ba sai an yi tawilin tuba ba kun sani idan an fita wajen gari ake sallar shayar da fari to idan mutum yana lullube da mayafi sai mai da bangaren dama ya zama bangaren hagu haka nan idan rawani da aka a kan kafada ne to shi ma sai a yi masa haka sai an fuskanci alƙibla ma'ana wannan tawai ne kamar ana cewa Allah ka canza mana daga wani matsayi mara kyau zuwa kyakkyawan matsayi wannan tafa'uli ne sannan a cikin wannan hadisi malamai sun tsaro cewa lallai ana buƙatar ladabi a cikin addu'a domin kamar yadda muka ambata manzo alaihi salatu wassalam bai addu'ar cewa Allah ya dauke wannan ruwa gabaki ɗaya ba domin ta iya yiwuwa in yi addu'ar shi Allah ka ɗauke ruwan nan gabaki ɗaya to Allah ya ki kawo ko digo a wannan shekarar kuma ana buƙatar amfanin gona ya ƙarasa domin bai kammala ƙarasawa ba a lokacin manzo alaihi salam sai ya roƙi a kai wannan ruwa inda wato ainihin ba zai cutar ba sannan malamai sun fahimci cewa wannan hadisi ya nuna mana duk mutumin da Allah ya masa wata ni'ima daga cikin ni'imomi to bai kamata ya fushi da wannan addu'ar da wannan ni'imar ba saboda wani abu da ya bijiro wanda baya so a cikin wannan abun ma'ana mutum ne Allah ya masa wata ni'ima sai wannan ni'imar ta zo tattare da wani abin da ransa ya soso to baya halatta mutum ya fushi da wannan ni'imar shi Allah ka dauke ba ba na su gaba daya a'a sai dai ka roki Allah ya dauke maka cutarwa misali kai ne kana roƙo Allah ya baka sabon babur ka sai sabon babur hawan farko sai ka fadi ka daddamje kai targade to kada ka zo kana cewa wannan babur Allah ka raba ni da shi a'a sai dai ka ce Allah ka kiyaye ni daga sharrin sa da musibar sa domin idan aka raba ka da shi ka iya hawan na wani shi ma ya zama ya duka saka ka ga shi ba naka bane to sai dai ka roki Allah subhanahu wataala ya yi maka nikimar take cikin wannan kila ka roki Allah ya baka doki ka hau ka tafi kilisa sai ka fado ya zama ka dace to ba za ka dinga cewa Allah raba ka da wannan doki ba sai dai ka roki Allah alkhairin sa kuma ya kare ka daga sharrin sa malamai sun tsaro cewa lallai wannan hadisi ya nuna cewa roƙon Allah ya dauke bala'i bai daga cikin rashin dogaro ga Allah ba wanda ya fi kowa dogaro ga Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma gashi yayi addu'a ta Allah ya dauke bala'i kaman yadda annabawa irin su annabi ayyub sun yi addu'a rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin idan idan mutum ya samu matsala ta jarabi ko a jikinsa ko a dukiyarsa ko iyalansa ko unguwarsa ko kasa ko gari to ba wai rashin dogaro ga Allah bane mutum ya addu'a Allah ya dauke wannan bal wani zai ne ma na dogaro ga Allah dan an nuna Allah shi kadai zai iya ɗan uwan musulmi mu sani cewa abin da ya gabata da cikin wannan hadisi ya nuna mana cewa Allah bai ikon azabtar da bayi ne da abin da da yake masu ni'ima da shi idan muka duba ruwa kashin bayan dukkan rayuwa ne wanda rayuwa ba ta yiwa sai da ruwa waja'alna min al-ma'i kullu shay'in hayy Allah ya ce duk wani abu wanda yake rayayye to ta hanyar ruwa ne muka samar da shi to amma yanzu gashi ya zamo nikima ya zamo azaba wacce ba za a iya jura ba wannan zai nuna mana cewa ashe kai ba duk abin da Allah ya baka na wata kyauta duk wani abin da Allah ya baka wanda kake so ko ta hanyar addu'a ko kuma haka kawai Allah ya baka shi to lalle ka roki Allah albarka da abuwa da kukuta a cikin wannan abun duk yadda kake da san cewa wannan abun alkhairi ne a cikinsa amfani ne a cikinsa farin ciki ne a cikinsa dan babu wanda yake amincewa ta lalar Allah sai mutane wanda suke asara yanzu babu abin da ya fi daɗi ga mai jin yunwa irin ya ci abinci babu abin da ya fi daɗi ga mai jin kishirwa kamar ya sha ruwa ka iya zuwa kana murna ka so mu shan ruwan Allah sai sa ka fari ya zama gashi nan ya biyo ma ta hanci ka dinga kokarin wato yadda za ka samu kanka ko kana cikin cin abincin ya zama ainihin ka fari ya biyo ma ta hanci ka ji har ta kunnuwa ma sai biyu kaga abu ne wanda ke da ni'ima lokacin da kake bukata to shi ya sanya duk abin da Allah ya baka kada ka miji kafa ka sai ai wannan komai lafiya ka dawo misali ba abin da kada yake bukata irin kuɗi yanzu mutum yana ganin yanzu idan ya samu kuɗi to bakin cikin duniyar sa da lahira ma ya yi shi to wani kuma tabbatin da Allah zai ba shi nan zai halaka a duniya kuma ya halaka a lahira shi yasa duk abin da Allah ya baka to ka roki Allah alkhairin wannan abun dan Allah bai faɗa maka akwai alkhairi a cikin sa ba wannan abun jarabawa ce Allah ya maka ka dinga roƙon Allah aminci na wannan abun da kuma albarkarsa da zaman lafiya duk yadda abun yake da kyau kai za ka ga cewa babu abin da yake kamar ka ce tudun mun tsira irin ilimi amma wani za ka cewa iliminsa bai zamo masa hanyar zira lahira ba sai ya zamo ilimin nasa ya ruɗe shi ya bijire wa Allah ya kangare mu Allah ya yi abubuwa wanda suke ba dan Allah ko da yanzu billah maimakon ya tsira ya zama ya fata ramin da ba zai yi fitowa ba shi yasa babu abin da Allah ba zai yi azaba da shi ba duk abin da Allah ya ba ka komai kawansa to kada ka sakankance ka dauka cewa ruwa ta shara'a ka dinga ta tsantsan kada roƙon Allah aminci da kuma wato ainihin salama a cikin wannan yan uwan musulmi ya zama wajibi a wannan hali da muke ciki a kan shugabanni na wannan ƙasa tamu game da kan shugaban ƙasa ministocinsa masu ba shi shawarwari da gwamnoni na jihohi musamman na ɓangaren mu na arewa da siyamomi da masu kuɗi ya zamo sun miƙa agajin gaggawa zuwa ga waɗanda Allah ya jarraba da wannan bala'i da ake ciki akwai wanda za ka samu cewa sana'a sanoma manomi ne wani ma sai dai hada da rance ya sai taki yayi kudin noma amma yanzu maganar da muke ruwa ya share gonarsa ga baki ɗaya ba masu bashi kuma da wahala saurara masa wani zaka samu cewa gidan da yake ciki ya rushe ga baki ɗaya wani dabbobin da yake gadara da su ruwa ya tafi da su wani kuma duka ga baki ɗaya da gidansa da gonarsa da dabbobinsa duk ya rasa su ga baki ɗaya kamar yadda muka sha faɗa ya kamata wanda Allah ya ba su hannu da shuni da hukumomi su kalli cewa daga cikin abin da yake sabbaba ta'addanci da sace-sace akwai tsananin talauci da rashin samun agaji akwai mutumin da ba fajiri bane ba mugu bane amma sai ya zama bala'i ya same shi sai ya ga ba wanda ya dace masa la mabutansa la masu kudin unguwarsa lafiya mandansa ko gwamnansa to shaitan sai ya so masaka masa cewa to kai ma yadda ba tausaya maka ba kai ma kada ka tausaya masa to irin wannan mutumin sai ya zamo ya samu irin wani dan uwansa wanda wannan ta shafa sai zamo shawar su daya sai ga an samu goro na yan ta'adda sababbi wanda ba ya ta'adda bane akalla ko ba su je sun lalata wata dukiya ba to za su iya ganin za ta lalace su zuba ido sai ta lalace su ce Allah kara mu ma da ta faru ganin ba wanda ya tausaya mana to lalle akwai bukata a kawo agajin gaggawa ga wannan bayan Allah Allah ya ce wa man ahya'a baka annama ahyana ta jami'a wallahi akwai wanda abincin da za su ci ba babu ba gona ba gida ba abinci kuma babu wani abin da za a dogara da shi akwai bukatan akwai agaji na gaggawa ga irin wanda wannan bala'i ya sama wanda muna fata Allah ya yi masu ya ba su mafita da kuma ya kare mu gaba ki daya yan uwa musulmi wajibi ne mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ta hanyar tuba da neman gafara da gyara tsakanin mu da sada zumunci da kyautata ma wanda ba su da shi domin ya zamo mu ma Allah ya ji kanmu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama muna fata Allah subhanahu wataala yayi mana azaba da kuma da take cikin wannan ruwa Allah ta da mu alkhairi da yake cikin wannan ruwa yan uwanmu musulmi da suka fada a cikin wannan tasku da jarabawa suka rasa gidaje suka rasa gonaki da dukiyoyi Allah ka nunnuka musu ga alkhairin abin da suka rasa Allah ka ba su makoma kyakkyawa Allah ka ba su kwanciyar hankali mu kuma Allah ka tsare mu ka ba mu lafiya da zama lafiya akwai yan uwa da yawa da suke bukatar addu'o'i akwai alhaji Umar Kano wanda yake tsamiya irin wannan abin da muke faɗa ya faru gare shi jiya ko shekarar jiya katangar tsakanin da makocinsa ta faɗo wanda sun yi asarar dukiyoyi masu yawa shi da makocin to muna addu'a da irinsa da shi da irinsa Allah ya kiyaye irin wannan Allah ya ba su mafita Allah shi yayi musu damuwa ya nunnunka musu alkhairi kuma Allah subhanahu wata'ala ya buɗa musu kofar ta alkhairi akwai ɗaya daga cikin malaman mu malam Adamu da aka fi sani da tada giza da kuma Alhaji Ahmad da kana Alhaji Bello Hafsa wanda ba su da lafiya suna roƙon addu'a yan uwa musulmi Allah ya ba su lafiya muna musu addu'a Allah ta shika bakin su Allah ya sa wannan jiya ta ta zama kafara gare su duka sauran musulmi da suke cikin damuwa da wanda muka sani da wanda sani ba Allah shi ne ya santa Allah shi yayi musu damuwa Allah yayi mana gabaki daya akwai dan uwan mahaifina da Allah ya masa rasuwa yau kwana biyu ina roƙon yan uwan saka shi a cikin addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya yafe laifukan sai kula da bayansa ya gafarta ma dukkan sauran musulmin da suka rasu da duk duniyar nan gabaki daya Allah ya karɓi bakuncin su ya sada su da manzo alaihi salatu wassalam ko kuma ya gafarta mana kurakuran mu ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ya sa mu cika da imani shugabannin mu Allah kai riko da hannayensu ka saka tausayi da gaskiya da rikon amana a cikin zukatansu Allah ka azurta su da mashawarta na kwarai inda suka yi daidai Allah ka tafe su akan kare daidai inda suka yi ba daidai ba Allah ka tinka da su kurakuran su ka ba su ikon gyarawa me ka kun cikin su Allah ka da gyara su kar ka tun cikin su Allah ka saita su da gyara su Allah ka saka tausayinka da rahmaka akan bayan ka rauna ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين